يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأرنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نعم بارك الله فيك وفينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi maza da mata da kuma yara ƙanana waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan unguwa ta danzama sannan kuma a wannan wuri ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa wanda duk rana irin ta yau mutane sukan haɗu nan malamai sukan kawo musu ziyara domin tunatar da juna abinda zai amfane mu duniya da lahira. yau ma Allah da ikon shi da kaddarawarsa ya ba mu daman ziyartar ‘yan uwa musulmi ba don komai ba saboda ‘yan uwantaka ta addinin musulunci. Babban abin da muke roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya ababen da ake karantar da mu a wannan wuri da kuma sauran wurare waɗanda za mu gyara duniya da lahira Allah samu ci amfaninsu duniya da lahira. Kuma yadda Allah ya tara mu a nan muna roƙon Allah ya tara mu gidan aljanna. ɗaya daga cikin malamai ya gabace ni da nasiha ta addinin musulunci da harsunan jamananci kuma malam ya kai matuƙa wajen bayani allah amfanar da mu abin da malamin ya karantar da mu ba tare da ɓata lokaci ba malamai suke cewa kowane lokaci akwai abin da ya kamata a yi magana a kai kuma kowane wuri akwai abin da ya kamata a faɗa ganin cewa makiya allah su ko da yaushe suna iya ƙoƙarinsu kuma ba su bacci za su hana bacci idanunsu bacci sannan kuma duk abin da suke da iko sawa'an na rayuwarsu ne ko na dukiyarsu ne ko kuma na dabarunsu ne ko na iliminsu ne sai sun yi ƙoƙarin sun ga cewa sun sa shi don mi don su yaƙi addinin musulunci don haka muke roƙon allah maɗaukakin sarki wannan ƙasa ta mu mai albarka ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana ita ya tsare mana kuma addinin mu muna fatan duk waɗanda suke da burin su roƙa za mana addini da kuma wannan ƙasa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala in suna da rabon shari'a Allah shiryar da su in kuma ba su da rabon shari'a Allah shi ya sanin abin da ya dace da su mu dai abin da muke so zaman lafiya da kwanciyar hankali don mu samu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nutsuwa don haka abin da nake so in yi magana akai shine ne الحث على الزواج والترغيب فيه kwadaitarwa akan yin aure da kuma kwadaitarwa a cikin sha'anin aure da kuma taimakawa a yi aure mu sani cewa tsare farjoji wannan yana daga cikin abubuwa na darura wanda addinin musulunci ya zo don ya tsare su addinin musulunci addini ne wanda daga cikin abubuwan da yake tsarewa shine al'aurorin mutane Allah madaukakin sarki yana faɗi a wata sura yake cewa yana siffanta mutanen kirki daga cikin siffofinsu da halayensu da ɗabi'unsu Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين
siffofin mutanen kirki mazansu da mata Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina hum li furujihim hafizun mutanen kirki sune waɗanda suke tsare farjojinsu mazansu da matansu ba su zina in kaga namiji zai biya bukatar shi illa ala azwajihi sai dai akan matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damansu ya mallaka na kuyangunsu to sai Allah ya ce famanin taga Allah subhanahu wata'ala ya ce kenan wannan shine ɗabi'u da halaye na mutanen kirki waɗanda suke masu biyan buƙatarsu ta wannan hanya maza ne ko mata in maza ne su biya buƙatarsu ga matansu na aure ko kuyangunsu in mata ne kuma su nemi biyan buƙatunsu a wajen mazansu na aure to Allah ya ce fa innahum ghayru malumi su irin waɗannan ba abin zargi bane dan mutum ya biya bukatar shi ga matar shi ta aure ba abin zargi bane haka mace dan ta biya bukatar ta ga mijinta na aure ba abin zargi bace sai Allah ya ce to faman ibtaga wara'a zalika duk wanda ya nemi biyan bukata ba ga matar shi ta aure ba ba ga mijinta na aure ba ko kuma ku yangarsa to Allah ya ce fa ulaika humul adu wa'anda su ne 'yan ta'adda wa'anda suke ƙetare iyaka suke wuce gona da iri wa'anda suka saba ma Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sha'anin sai Allah ya ci gaba da cewa ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waɗanda suke tsare amanoninsu ba sa yaudara ba su cin amana wallazina hum ala salawatihim yuhafizun waɗanda suke tsare sallolinsu suna yin su a cikin lokaci to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika humul warithun waɗannan su ne waɗanda za su gadi aljanna wace aljanna alladhina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun su ne waɗanda za su gadi aljanna ta firdaus wadda ita ce a'lal jannat mafi girma mafi ɗaukaka mafi darajan aljanna ita ce jannatul firdaus wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi jannatul firdaus annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj ya ku samari matasa duk wanda yake da ikon ɗaukar ɗawainiya ta aure yana da sadaki yana iya ciyar da ita yana iya biya mata bukata yana iya shayar da ita da kula da lafiyarta ɗaukar ɗawainiya aure to sai manzan Allah ya ce fal ya tazawwaje ya aure ka je ka yi aure a matsayinka na matashi ya fi karɓa bin waɗannan bandaye waɗanda suke ba su ma da addini kwata-kwata irin abubuwan da kuke kallo a cikin youtube ko kuma a cikin facebook ko kuma a cikin internet ko abin da ya kama da wannan wanda kuke kallo irin yadda matasan da ba su da addini ba su da maraba da dabbobi saboda ba su da waɗanda za su yi gidansu suna rayuwa irin rayuwar dabbobi ka ce kai ma ka yi irin wannan rayuwa a matsayinka na musulmi kamar irin yadda yake faruwa kuma kuna jin labarun da yake faruwa ma'ana dangane da matasa ɗiyan musulmi kuma a cikin wannan ƙasa wacce majorantar musulmi ne in ba da mazalunci na turawa ba ya kamata a ce nijar ƙasa ce ta musulunci tun da ka turban dizina ba aka ce duka musulmi ne amma don zalunci sai aka ce wai a'a ita tsarin mulkin wannan ƙasa babu magana addini a ciki alhali kuma waɗanda ake mulkin dukkan su musulmi ne kaga wannan akwai zalunci a ciki amma kuna ganin irin yadda yau ɗiya na musulmi suka samu kansu a cikin ma'ana mummunar ɗabi'a wai har a ce wai a cikin wannan ƙasa ta nishar a ce ɗiyan musulmi wai suna filim filim ba irin wangare na shashanci na zina kuma a watsa shi cikin duniya ba kunya ba jin tsoron Allah amma duka wannan ba wani abin damuwa ba ne amma da an kawo magana aure sai ka ga waɗanda suke cewa suke kare haƙƙin mata da yara sai suna ganin cewa a'a ai bai kamata ana aurar da yara suna ƙanana ba to zina da ake yi da su suna ƙanana ba waɗanda yaran da suka yi filin ɗin nan dukansu daga 'yan sha shidda sai 'yan sha bakwai da ƙasa da haka ba waɗanda suka kai shekara goma sha takwas ɗin da ake cewa ka aurar da ya mace sai ta shekara takwas ga kuma manzo Allah ya ce ya ku samari kowa ya san in an ce samari shaba daga sha biyar mai zuwa sha shida zuwa sha bakwai manzo Allah ya ce wanda yake iya ɗaukar ɗawaini ya aure ya yi saboda yin auren nan shi ke sa ya kame ganin shi daga haram in ya ɗa ne musulmi yana da matar shi ta aure bayyar da ta yi zina wa ahsanu lil farji kuma shi yi kariya ga farje shi tun daga matar shi ta halal in dai ba ya zama dabba ba bai tahiya ya ce biya bukatar shi wajen matar shi wadda take ma'ana wajen wata mace wadda ba halal din shi ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaqa a cikin saduwar ɗayan ku da matar shi akwai sadaka ka je ka kwanta da matar ka biya bukata kuma a rubuta maka lada inji annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai suna mamaki yanzu mutum ya zo ya biya bukata ta kuma a ba shi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to ku bani labari inda zai tahi ya biya bukatar shi ba ta hanyar matar shi ta aure bai je yayi zina yana da zunubi suka ce yana da zunubi manzo Allah ya ce to haka idan ya biya bukatar shi a wajen matar shi ta aure yana da lada wa ahsanu lil farji sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ankihul ayama minkum wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ankihul ayama minkum ku aurar da zawaru daga cikinku matan da ba su da aure ko aurensu ya mutu ko mazajensu sun mutu sun bar su to ku aurar da mata waɗanda suke zawaru daga cikinku min iba- abin nan wasalihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma nagartattu na kwarai daga cikin bayinku da kuma kuyangunku waɗanda kuka san na kwarai ne salihai ne mu'minai ne ku aurar da su in yakunu fuqara su ma'auratan nan idan sun zamanto talakawa ne to Allah ya ɗauki angajima ya ɗauki alƙawari yughnihumullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalarsa don me Allah yana da abin bada wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne kuma Allah masani ne Allah shi ya ce a yi auren kuma shi ya ɗauki lamini cewa in talakawa ne zai wadatar da su ba za su rasa abin da za su ci ba da kuma abin da za su sha ba kai idan muka bi muka bibi dalilai waɗanda suke kwadaitarwa akan aure suna da yawa da kuma sauƙaƙa yin auren suna da yawa saboda ne aure yana kumshe da wasu maslahohi waɗanda suke masu girma sannan aure daga cikin mafi girman maslaha yin aure tsare farzoji daga yin zina tsare al'aurori daga yin zina a tsare su daga tozarta saboda yanzu duk wanda ka ga yana tunƙaho yana buga gaba a cikin mutane to ka tabbatar da an same shi ta hanyar aure amma wanda ba ta hanyar aure aka same shi ba bai samun damar tunƙaho a cikin mutane to saboda haka kenan musulunci ya zo don ya tsare mutane daga tozarta da kuma keta mutuncin mutane don kuma abin da aure yake da na maslaha mai girma daga ciki shine samun ƴaƴa da kuma aihuwa wanda ta wannan hanya ce al'umma take karuwa take yawaita kowa ya san da cewa idan misali kana da mace biyu wancan yana da uku wancan na da hudu sannan kuma kowace tana aihuwa kaga al'umma karuwa za ta yi ta hanyar aure ne ake samun ƙarin al'umma amma wai sai ka ga wani tunani irin na yahudawa wai sai a ce yawan aihuwa shi ke kawo talauci ni wannan magana tana ba ni mamaki misali a ce yawan jama'a shi ke hana ƙasa ta ci gaba shi ke kawo talauci a cikin ƙasa to da allah ku ɗauki misali a ƙasar nijar ma kawai lokacin jori da lokacin kunce da lokacin yanzu wanda lokaci ne ya yi yawan jama'a yanzu jama'a sun yi mutanen yanzu yawansu bai kai yawan lokacin zamanin abin nan zori ba haka lokacin kunce to a yanzu da jama'a ta yawa a cikin nijar abubuwan da akwai yanzu na jin daɗi tun daga ababen hawa da ababen ci da wuraren shiga da hanyoyi da abin da ya kama da wannan a wancan lokacin akwai su babu su kenan in ƙarancin jama'a shi ke sa ƙasa ta ci gaba ya kamata a ce a wancan lokacin a wancan lokacin ya kamata a ce jama'an nijar sun yi wadatuwa da kayan alatu da kayan jin daɗi tun daga na shiga da na hawa da na sawa da na ci da na sha da kuma sauran abubuwa na ci gaba amma in ka duba yanzu da wancan lokaci akwai abubuwan da yanzu akwai su amma wancan lokaci babu su ka ɗauki ko da motoci ma motocin da ake hawa a yanzu a wancan lokacin ma ba a hawan su ‘yan kasuwan da akwai a wannan lokaci a wancan lokacin babu su kuma alhali a wancan lokacin jama'an ba su da yawan da wannan jama'a ta wannan lokaci take da ita sannan idan ka ɗauki duk ƙasashen da kaga sun ci gaba to ƙasashen da suke da yawan jama'a ne ka ɗauki china ka ɗauki indiya da sauran ƙasashe waɗanda sun fi ƙasashen nijar yawan jama'a amma wani abin da muke ci daga can yake zauwa yana kaga wannan misali ne tunani ne irin na rashin wayo sannan su turawan da suke cewa dole a rage aihuwa in dai ana son nijar ta ci gaba ba abin da ya sa ta ci gaba ta zamanto ƙasa matalauciya sai yawan aihuwa to saboda allah tunda ƙasar ƙasa ce ta talakawa zaman mu suke a cikinta mu suke nema a cikinta talakar ƙasa talakar da babu ƙasar da babu komi a cikinta babu arziki babu ci gaba saboda yawan jama'a to su kuma me kawo su ha su koma ƙasashen su can waɗanda suka ci gaba mana su bar ƙasar da suke ganin ba ta ci gaba yadda kaga wannan abu duka akwai rashin tunani da rashin wayo a ciki daga cikin amfanin aure annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa tazawwajul wadudal walud ku auri mata waɗanda suna son ku kuna son su kuma masu yawan aihuwa sai manzo Allah ce fa inni mukathiru bikum al umama yawm al qiyamah dan in zaman to mai yawan al'umma da ku a ranar tashin kiyama wai zaka samu wasu malamai sai su rika amfani suna cewa ai da manzon Allah yace a rika aihuwa a yi auri mata cikin soyayya da ƙauna kuma masu aihuwa don in zamanto mai yawan al'umma da kura na tashin ƙiyama wai sai ka ji malami saboda son zuciya wasu ya ce ai manza Allah ba yana nihin ba a kara mishi a aihuwa mishi ‘yan iska to wa ya gaya mishi duka mutane ‘yan iska ne wa ya gaya maka mutanen da za a aihuwa waɗanda za su zo dukansu ‘yan iska ne wa ya gaya ma haka ko kai aka tambaye ka malamin da yake hudin wannan magana in ka tambaye shi diyan shi nawa zai ce ma diyan shi kaza to sai ka ce mai cikin diyan nan naka mutum nawa akwai yan iska yanzu ka garan shi ya baci to dan me zaka ce wa mutane diyan iska za a ga sannan su waɗannan da kake cewa diyan iskan nan ko an ki ko an so sai an same su ko ba aihuwa ma'ana ko an rage aihuwa sai an same su to idan ba a sami ‘yan iska ba to ita wutar da Allah ya tanadi suwa za su shiga eh suwa za su shiga hikima ce ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara wannan ya yi aljanna ya yi wuta kuma kowanne sai ya samu rabon shi to dalilin wannan saboda a ce wai ka a ‘yan iska wai saboda wannan ya kamata a rage aure a rage aure a rage aihuwa wannan duka rashin tunani ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a auri mata masu aihuwa don al'umma ta ƙaru ya zamanto mai yawan al'umma haka aure daga cikin abin da aure ya kumsa na manhohi masu kyau taimakekeniya tsakanin ma'auran guda biyu ta hanyar mace da miji da mace da miji ake samun fami ta wannan ta hanyar aure ake samun fami sannan kuma a sami al'umma sannan kuma miji zai tsayu game da kulawa da ita wannan mata don Allah ya ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima
الرجال قوامون على النساء ما maza sune aka dora ma kulawa da daukar dawainiyan mata dammi bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah ya yi mashashin su akan shashe wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda maza suke ciyar da mata na daga dukiyoyinsu kenan ka ganin Allah ya dora ma namiji ya ciyar da mace ya shayar da ita ya tufatar da ita me yasa aka ɗora ma namiji ɗaukar ɗawainiyar mace saboda ni da kulawa da ita saboda ita mace tana da rauni kuma tana da buƙatan wanda zai tsayu yana kulawa da ita da ɗaukar ɗawainiyarta inda za a ɗora mata a wakilta ta da kanta ta je ta nemo abinda za ta ci abinda za ta sha abinda za ta sawa abinda za ta biya haya abinda za ta biya kuɗin makarantar yara da sauransu an wahalar da ita ko da za ta samuwa da kyar da wahala amma sai musulunci ya ce namiji ya ɗauki wannan ɗawaniya ita kuma ta tsaya gida ta kula da tarbiyyar yara da kuma gida saboda ita ‘yar gata ce kaga tsarin musulunci kenan auren ba wai ana yin shi ba ne wai da rishin tsari da rishin abin nan hikima ba saboda allah subhanahu wa ta'ala gwani ne a cikin ayyukansa sannan masani ne a cikin duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ma musulmi su yi sauri wajen auren da aurar da waɗanda suke zubanta da kuma ƴaƴansu ƴan mata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan ya zo muku wanda kuka yarda da addinin shi da ɗabi'un shi yana da addini yana da ɗabi'u manzo Allah ya ce to ku aura masa illa taf'alu in ko ba ku yi auren ba ba ku aura ba mutum mai addini mai halayen ƙwarai ya zo neman aure kuka ce a'a ba za ku aurar da 'ya'yanku ba sai sun yi karatu ko sai sun kai wasu shekaru takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta kasancewa a cikin ƙasa da kuma ma'ana barna wacce take mai girma don girma Allah yau gidaje nawa suke cike da mata tsakanin zawaru da kuma ɗan mata waɗanda ba su samu aure ba mata nawa yau suka ma yanki ƙauna game da aure saboda jinkirin da suka yi sun kai aure lokacin da ana buƙatar su sai a zo neman auren sai a hana sai su yi santo sun zama gabdi kayan ko mutum bai tare kudi ne a ranar gabdi to mace ta zauna ta kai shekara talatin shekara talatin da wani abu ashirin da wani abu ta yi aure ba kana ta yaka zuba kudin ka can sai su yi santo ƙarshe kawai sai ka gansu ba su da aiki su ne bakin titi sai da kakkera sai da abin ga ta sabko tun kiran sallah asuba na farko ta kai ta ɗauko tan biyu ko uku na mangoro ko na rubabban lemu ta zo tana ta yawo inda gidan aure take tana wannan wahala ƙarshe sai ka gansu sun koma sharar kwalta dama abin da ake son kenan ba mai aurenta dole ta koma sharar guduran waɗanda suke sharar gudunar da tare da su wasu ba addini ma gare su ba ƙarshe sai a yi talalata banza wofi saboda lokacin da ya kamata su yi aure ba su yi auren ba saboda ni idan shekarun aure suka kubuce ma mace to za ta zamantarwa mazaje za su rika kauda mata kai ba su damu da ita ba don haka wajibi ne ku yi sauri ku aurar da 'ya'yanku idan sun samu mazajen aure in ba haka nan ba kuma za su lalace don mine ne matsalar idan ya ta kai shekarun aure ta kai inda tana da bukatar namiji sai ba a aurar da ita ba to ita sai ta biya bukatar ta ko ta wata hanya ce ko ta hanya halal ko ta hanya haram kuna ganin irin labaru inda 'yan mata suke haɗuwa a makarantu da wuraren taronsu watannin baya an yi zama za ka ga bidiyo na yawo a cikin facebook a cikin youtube a cikin internet yara 'yan mata suna ɗaukan bidiyo suna cewa mu dai baba ai mana aure wallahi ni dai aure nake so ba kunya ba tsoron Allah kuma sai su sake shi duk duniya ko ina a gani saboda sun kai aure uwaye sun kai aurar da su wai sai sun yi karatu sun gama sai in ta je ta farko ta kwaso ciki kuma zauna a zo a rika ci ne mata albarka wannan ai ba karamin musiba bace saboda menene matsalar duk yarinyar da ta kai aure aka ki aurar da ita to yanzu ita dole ko ta wata hanya sai ta nemi biyan bukatarta sai kaga yarinya ga surarta a cikin gida tana zamne amma zuciyarta tana tare da wanda yake kiranta daga nesa ta hanyar telefon ga ta telefon a hannu ku kuna ganin tana tare da ku ita kuma tana nan tana hira da wani can wanda ma ku sani ba sai kaga ma 'yan mata za su rika amfani da telefon din ta ɗauki al'aurar ta tsirara ta aika mu saurayinta shi ma ya ɗauko hoton shi tsirara ya aiko mata ba ku san abin da ake yi ba shi yasa sai ku ga yara ga sunan malam ba kunya ba tsoron Allah yanzu wannan bidiyon da yake yawo na yariyan nan da waɗannan samarin da suka yi wannan filim na lalata aka ce uban da ya gani nan take ya faɗe mutu uwan ma yanzu ba a san cikin halin da take ba amma ita da aka yi mata magana sai ta ce a ai ita jikinta ne ai rayuwarta ce yancinta ne to amma yanzu duk irin waɗannan abubuwa ba a ɗaukar musu mataki ba a'a wai sai dai aure kanku aurar da 'ya'yanku to misali idan aka ce kada ku aurar da 'ya'yanku sai wani lokaci ko kuma kakka huce mata guda to tambayar da a gare mu su sauran mata in kowa ya tsaya da mata guda su sauran matan tsakanin zawaru da 'yan mata waɗanda ba su samu mazajen ba ya za a yi da su kenan karnuka za a kawo su aure su ko in ka diba yanzu hatta da sojoji waɗanda suke tsaron wannan ƙasar waɗanda za su tahi su bar matansu wani ya bar matar shi da 'ya'yansa maza da 'yan mata su je tsaron ƙasa ƙarshe a can su rasa rayukansu su rasa rayukansu wajen tsaron ƙasa sannan an zo an ce kowa kai wuce mata guda to matan da suka mutu suka bari da ɗiyansu to ya za a yi da su na san turawan da suka ce a rage aihuwa na san su ne za a kawo wasu aure su ko kaga wannan ba daidai ba wannan kuskure ne ko kuma ka ji ana ce a'a ai bai kamata ba a auren da yarinya ga wanda ya hita shekaru to shi manzo Allah ce waye idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu manzo Allah bai ce mai shekara kaza ba kuma manzo Allah ya aure karamar yarinya to kana nihin manzo Allah bai yi daidai ba Aisha radiyallahu anha wacce ita ce mafificiya a cikin matan shi ya aure ta ƴar karama shi kuma yana da manyan shekaru kana nuna cewa bai yi daidai ba kenan wasu a cikin aurar da yarinya karama tana yoyon hitsari kahin wannan tunanin ya zo ma mutane jiya mai ɗakina take gaya mini yadda da aka yi mata aure sai da ta yi shekara guda gidan miji sannan ta fara ganin jinin haila shekara guda gidan miji sannan ta fara ganin jinin haila lokacin ta balaga amma ba ta yi tsari ba har ta gama aihuwa to in an ce aurar da yara suna ƙanana shi ne ke sa su yoyon hitsari su kuma masu yoyon hitsari an shekara 60-70 ha su kuma me yasa su yoyon hitsari ko babu su wannan ai rashin hankali ne idan baka ma ɗarka aure ba sai ta lalace kuma sai a barka da hannu bisa kai ka yi yawo cikin garin ga yanzu ka bari sha biyun dare zuwa ƙarfe ɗaya na dare ka yi yawo cikin garin ga yadda za ka ga yara 'yan tsakuna sai ka ce 'yan tsuntsaye wata ma kana tsammanin ma in ka busa tana gina saboda kasancewa ta 'yan raga-raga amma ana zawa ana ɗaukar su da motoci da mashina wasu ba su wuce sha biyu ba wasu sha uku wasu sha hudu ana ta yi aje a yi lalata da su a zo a aji to su kuma waɗannan wani mataki aka ɗaukar musu idan aka ce ba ka da ‘yancin da za ka aurar da ɗiyarka sai ta kai shekara goma sha takwas to ‘yar shekara sha biyu sha uku da ake ɗauka ana zina da su a wasu otal-otal da wasu wuraren shakatawa su kuma wa ko su ba 'yan ƙasa ba ne ko su ba su da 'yanci han mata za ka samu yara za ka samu 'yan mata suna shaye-shaye suna shan ƙwaya kuma suna sayar da ƙwaya su kuma wani mataki aka ɗauka a kansu wani na sauraron wata doka sai wata mata tana cewa su wannan doka da gwamnati zai doka suna goyon bayanta ku goya mata bayani amma wallahi duk wanda ya ce zai haɗa da addinin Allah ba zai ci nasara ba don ba yau aka fara ba an samu daga cikin malamai an samu daga cikin masu iko an samu daga cikin masu kuɗi waɗanda suka yi tsaitsayin daka su ga cewa sun roshe tsarin addini yau ina labarin su yake kuma ba wanda ya yi ƙarshen ƙwarai ni abin da yake bani mamaki nijar abubuwan da suka faru baya waɗanda suka zo yanzu sai su yi kamar ma ba su san da su ba da mutum ya samu wani matsayi sai ya manta da abin da ya faru ga wani shi alhali kuma abin da ya faru ga waninka ya kamata ya zama aya a gare ka yanzu Nijar kowa ya san da babu babban abin da ake fata ake so irin zaman lafiya idan kuka diba wasu ɓangarorin wannan ƙasa irin halin da suke ciki yau akwai wanda bai iya bacci hannun shiga gaba bai san da cewa zai wayi gari lahiya ba koko ba zai wayi gari lahiya ba maimakon mu tsaya mu yi lissafi menene laifinmu da Allah ya jarrabe mu da wannan abin da da sai dai mu ji shi a kafofin labaru ana faɗa amma gashi ya zo gare mu me ya jawo mu gyara a'a sai ana kokarin a ma'ana kusatar da ubangiji Allah subhanahu wataala ku diba ku ga yadda saɓon Allah ya zamanto ƙarara da ake yi a cikin garin ga wanda duka wannan abubuwa ba wani abu ba ne ba dibo yara akwai wani elebe ke gaya mana ya ce lokacin da suna katriyam akwai wata maciyar da ake koyawa ta yadda yara za su rika jima'i ya ce suna hutawa daga kurɗin nan sai abokin shi ya ce ma wata mutahimu gwada wasu ta yi su gwada abinda aka karantar da su yanzu yanzu ya dace a ce a riƙa koya ma yara wannan wasu yaran tilas ma ne suke yin shi akwai wata shekara wasu yara suka iske ni har gida suka ce malam ku ne kuke iya magana alkwal din inda kuke karantarwa din nan akwai wani abin da ake koya ma yara na lalata saboda kar a gane sai a bari sai da marace a ce yara su dawo kuma duk wanda bai dawo ba za a ɗauki mataki a kan shi sai a zo a zaunar da yara ƙanana 'yan shekara 'yan sankiyam 'yan katiriyar a zo a sanya cikin kalas a kawo rediyo a riƙa sanya musu waya al'umma sutura ga yadda za ki in ma ta in ma ya zama dole sai kun haɗu da juna to ki sa wagga roba ko ya sa wagga roba da suka zo suka gaya min sai na je na iske shugaban makarantar na ce mishi ka sani awwal mas'ulin inda Allah anta farkon wanda Allah zai tambaya ranar tashi kiyama kai ne wannan lakwal din da yaran da a ciki da mushannan da a cikinta kai ne Allah ya ɗora ma kulawa da su kuma kai Allah zai tambaya ranar tashin kiyama iya zaman da kai a wannan lakwalin sannan mu malamai masu karantarwa sannan uwayen ɗiya ya ce ɗiyanga da suka zauna amana ne uwaye suka kawo su a wurin duk wanda ya san za a lalata mai ɗiya wallahi ba zai yadda ba kana da labarin abin da ke faruwa ya ce yana da labarin na ce to sai kaka ya ce shi ma ba yadda zai takarda aka kawo mishi gwamnati ya ba da dama a yi ba yadda zai yo in ya zamanto ka sa ‘yanka lakwal ana koya mata wannan tsiraici ana koya mata wannan batsar ba ƙara ka hudda ta daga lakwal ɗin ba ko an ce wajibi ne wajibi ne duk wanda bai karatun lakwal ba ranar tashin kiyama sai Allah ya mishi azaba ilimi ne na neman duniya ilimi ne na neman abinci ilimin da yake wajibi shine ilimin addini idan ya zama to an ce ba za ka aurar da diyarka ba inda tana da kwal sai ta gama karatu in kuma ta ɗauki cikin banza wannan kai ka sani shine mana mafhumul mukhalafa duba ƙara ka rike diyarka ba kuma wannan hanya ce suka ɗauko wanda wallahi duk wani mai kishin addini yana iya cire 'ya'yan shi daga alƙawar rannan muna zama wallahi sai da na samu wasu mutane suka ce su wallahi tun bar ma sun fara wani ya ce wallahi shi ya cire ɗan shi ma ya maida shi ta hafiz saboda irin abubuwan da suke faruwa a cikin lakon alhali irin waɗannan abubuwa su ne ya kamata a mai da hankali a kai a ɗauki mataki a ga cewa an hana waɗannan abubuwa a sai ana ƙoƙarin ƙwalƙwaro wani abin da zai jawo hushin Allah kuma rashin zaman lafiya ya ƙara ƙaruwa a cikin ƙasa wannan ba daidai ba ne mata wani bi ana roɗarsu akwai wata hudu ba ta banza da wasu likitoci suke ma mata in mace ba ta da wayewa ta addini sai a kai ta a baro sai a nuna ce mata wallahi in kina yawan aihuwa da kin zazzage aihuwar taki shikenan sai huta bikinki ya kawo wata saboda haka ya kamata ki sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa dan ke ma ki huta ga ki yarinya da ke amma baki da aiki sai zuba diya kaman diyan kusa da haka ga magani kyauta za a baki wanda zaki sa tazara zuwa tazara mata nawa suke shan wannan maganin mazaje su basu da labari wannan cin amana ne duk matar da ta ɗauki maganin nan ta sha ba ta izinin mijinta ba ta ci amana don wani namiji in ya sani wallahi bai yadda yo in ba nan ki aihu ba ina kashe kuɗi na je in auro ki amma mutum ya kashe kuɗi ya je ya auro ki ya zo ya sanya ki gida ya ci da ki ya shayar da ke ya tubatar da ke baki da lahiya shine maganinki in wajen biki lallan dala goma sai ya baki amma don cin amana sai ki je ki tsaye da aihuwa bai da labari to duk macen da take wannan ta san da cewa ta ci amana ta ci amana aure ta ci amanan mijinta sannan ta ci amana ƴaƴanta ta tsaye da ƴaƴan da Allah yasa za ta aihuwa kuma za a musu shari'a gobe kiyama saboda manzo Allah yana cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha kowace mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta kiwon da aka bata yana daga cikin kula da miji kula da aure kula da mutuncinki baki da yancin ki tsayi da aihuwa ko ki sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa mijinki bai da labari don wata wadda ta bar aihuwa ko bata taɓa ma aihuwa ba bata san ciwon aihuwa ba ta baki shawara ta banza saboda haka kenan dole ne mata ku shiga taitayin don mine ne matsalar yanzu dukkan waɗanda suke miyagun mutane ba waɗanda suka maida ma hankali kamar mata yanzu kwanaki da aka yi rabon wasu kuɗi sai ka ga mata tururu wai a rasa wanda za a ba kuɗi mata kaɗai ake ba kuɗi kai ba kama da labari matarka ta je ta ba da hotonta ta ba da sunanta an ba ta kuɗi hotonta ya kai wata uwar duniya wannan aicin amana to saboda haka ya kamata wallahi mu kula da addininmu kuma ku kula da 'ya'yanku uwaye maza da mata wallahi ku rika bincikan wayoyi ɗiyanku kuma menene fa'idan ma wai mallaka ma ya mace waya taimi da ita taimi da waya ba abin da ya lalata ya'ya irin wannan saboda su makiya Allah na wasu na da hanyoyin da za su yaƙi tunanin mutane mafi yawan abubuwan da ake sakawa a cikin YouTube da sauransu abubuwa ne na ɓata tarbiyya sai ka ga yarinya da waya ta je lakwal ko ka zo in ka zo ka iske yara ƙananan 'yan mata sun haɗa kawuna ba wani abu ne suke kallo ba wani abu suke kallo a cikin waya wanda yake mara kyau to mine da fa'idar ma ku bar ma 'ya'yanku waya me ya amfanin waya taktil ga ‘yarka ko kuma ‘yarki. Ya kamata ku hana musu matuƙar kuna son ‘ya'yanku su samu tarbiyya, don ba inda ake rosa tarbiyya ‘ya'ya irin wannan. Sai ana ganin wai wayewa ne ci gaba ne, wannan ƙauyenci ne, mafi yawan yara sun lalace ta wannan hanyar. Saboda haka kenan, mu shawarar da muke badawa, cewa a rage aihuwa. yawan aihuwa shine ya hana ƙasar Nijar ci gaba mu da wannan magana ba mu yarda da ita ba ba gaskiya ba ce kuma wannan faɗa da addini ne kuma wallahi duk waɗanda suke da hannu a ciki su bi a hankali su bi a hankali ba wanda ya taɓa faɗa da Allah ma'ana ya ci nasara su yi tariyar baya su ga waɗanda suka shuɗe ya suka ƙare akwai wanda ya tashi ya ce su malamai su ɗimmi dole a rage aihuwa ya ce dole a rage aihuwa wasai ka ga mutum yana da mata yana da 'ya'ya uku ko hudu ko biyar amma salar ɗin shi bai wuce jika talatin da biyar ba nawa ya biya haya nawa ya sai abinci nawa zai biya ga yaran abin nan makaranta kenan sai su bisa hanya kawai suna yawa bisa titi suna addaban mutane haka wani ya tashi yi wannan bayani lokacin da yana bisa kujerar mulki giyan mulki ta sha shi ya ga cewa zai faɗa da waɗanda suke cewa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga tsarin da shari'a ta zo da shi amma da Allah ya kama ire-irensu sun kai labari da su kai labari wani malami ya ce min wata shidda suka yi gidan kaso suna mishi addu'a ka Allah kashe shi bai kaso ba su wata shida suka yi shi Allah ɗaya san kasan da ya yi dauda malawan kenan ya ce da aka kawo wannan kundi irwan ga na kwadda da fami malamai suka iske suka mai nasiha ya ce ai shi ma ɗan malamai ne ya ce ba zai yarda ya sa mai hannu ba sai in malamai sun yarda don cin amana ba malamai sun tashi an kwana biyu kawai sai da aka sanar aka ce ai ya rattaba mishi hannu malamai suka ce a koma a gaya mai alkawarin da ya doka ya saba da aka zo wurin shi sai aka ce mai ai malamai ne sai ya turo wasu soja guda hudu kuma duk sun sha giya suna su wasu ne za su zo su zauna tare da malamai da aka yi magana aka gaya masa aka gaya musu wani daga cikinsu yake kenan in an jaye babu eta wani malami sai mashi ƙeta Allah ta hita ku ina labarinsu akwai malaman haya da aka ɗauka a wannan lokacin su ake zuwa ƙauyuka da su su ja ayoyi su ja hadisai su fassara su iya san ransu akan wannan aikin amma ya suka ƙare akwai malamin da cikin farfaganda ɗin nan shi direban ke ba da labari ya ce suna cikin tahiya mota ta faɗi da mota ta faɗi fartuka suka buɗe shi dai ya samu ya hoto shi ma malamin allah ya sa ya hoto saboda hirgicewa da ya hoto kawai sai daka da gudu direba ya ce shi yana tsaye ikon allah sai motar nan ta koma daidai ta bi malamin nan sai da ta haɗa shi da dutse ma'ana ta narke sannan ta tsaya a nijar aka yi wannan an yi wani farti su fartin da suka tashi sai suka yi hoton mace da bushe bisa ƙur'ani tana rawa yanzu haka wani fartin ɗin ma wani ma bai san shi ba har yanzu ina labarinsu akwai wani ana ce mashi ballatin su yake kowaye a lokacinsa ya ce a lokacin ne ya ce nan da shekara goma sai an tsintsi ƙur'ani cikin shara ba a shekara goma sai Allah ya haukata shi sai ga shi cikin shara yana neman takardu yana tsintsa shi shugaban wannan fartin da Allah ya haukata shi in ya zo ya zau sai ka zo ka iske shi zaune da takardu yana ta rubutu da ka je kusan shi sai ya daka da gudu la misasa la misasa har ya mutu nan aka yi wata malama ta zo tana ce ma mata kakki yarda da katon banza wai miji ne a katon banza da ita ake yawo nan kowa ya ji labarin ta nan take shiga rediyo ta yi ta faɗin maganganu kakki yarda da katon banza kai ya miki kaza kai ya miki kaza ta yi ta yawo duk ta ruɗe matan da ba su da hankali a wannan lokaci wani ya ce wallahi duk da matan nan ta yi wa'azi ran nan bai kwana lahiya shi da matar shi amma yaya ƙarshenta ya kasance ita mata ta yi tabar mugun tarihi lokacin polio da aka zo gidan wani malami a sa ya ce ba a sanyawa akwai wani lokacin shi an mayar sai ce sai ya je ya ga malamin nan ko ɗan gidan suwa ne ya ɗauko polisai da 'yan jarida aka zo har gidan malamin ya ce ina malamin yake malam ya ce gani kai ne kace ba a sa ma 'ya'yanka ya ce eh ya ce to bari a nuna ma iko aka taushe 'ya'yan gaban malamin ana filime aka sanya musu malam ya ce musu Allah ya isa ba a shekara ba sai polio ta kama wannan nardin sai hannuwan shi da ƙahuwan shi suka shanye sai ga shi istad ana koya mai tahiya bisa kura haka ya mutu duk irin waɗannan abubuwa sai su zama aya ba nijar ba wanda ya ce zai fitowa ya faɗa da addini duk abin da yake tamuka da shi wallahi sai Allah ya yi maganin shi saboda haka a bisa mu mu nijar yanzu zaman lahiya muke bukata kashe-kashen da ake yi da waɗanda maƙiya Allah da suke so su zo su mamaye mana ƙasa mu su ne muke fata Allah ya mana maganinsu ya kawo mana kuma zaman lafiya a cikin ƙasa amma takule-takule don Allah a bar shi saboda in ƙasar ta rikice su suna da jiragen da za su iya takawa su bar ƙasar duk abin da zai faru ga ƙasar talakawa ne zai sha saboda haka kenan wannan shi ne abin da ma'ana ya sauwaka ganin cewa ina ganin lokaci ya yi malin tun ɗazu yana jira abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka yi kuma Allah ya yahe mana amma mu sani da cewa wannan ƙasa fa tana bin mu haƙƙi kowa daga cikin mu ya gyara halayen shi duk abinda mutum ya san yana yi wanda ba daidai ba namiji ne ko mace ya tuba zuwa ga Allah dan ko da za mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah zai tausaya mana ya karɓi abin nan roƙonmu ya sanya wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya wannan shine babban abin da ke gabanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh